العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوترق وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة ذي هدوء da arba'in da biyu kuma ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi wannan zai zama majalisin mu na goma insha Allah ta'ala kuma tafsirin mu yana gudana a cikin suratul a'raf da izinin Allah za mu karkare bayani a game da aya ta tara sannan kuma mu shiga aya ta goma da izinin Allah kafin mu shiga tafsiri akwai tambayoyi waɗanda za mu iya karanta su insha Allah wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum salam don Allah malam ina tambaya ne akan matsalar da ke damuna malam ina fama da ciwon koda Allah sauwake kuma ina wahala sosai amma cikin ikon Allah na yi azumi bakwai yawan Allah ya sa mun kai lafiya sai wani aboki na ya dame ni da cewa an aje azumi saboda matsalar da nake ciki dan jikina yana bushewa ba ruwa kuma cikina yana kumbura saboda matsala saboda matsalar koda na gode mana so waɗannan dai an sha bayani cewa ciwo kala biyu ne ciwo kala biyu ciwon da ake tsammanin a warke da kuma ciwon da ba a tsammanin a warke ciwon da ake tsammanin a warke kuma mutum ya ji a ransa cewa zai iya azumi to sai in kuma ya gaba zai iya yi ba sai ya sha ya aje azumin lokacin da Allah ta'ala ya bashi lafiya sai ya rama shine fa'iddatun min ayyamin ukhar da Allah ya faɗa karara ya kama sunan mara lafiya yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar da wanda bai da lafiya da matafiyi in ciwon mara lafiyan ne warkewa ne to fa'iddatun min ayyamin ukhra ya kirga ya sha azumi a watan ramadan idan azumin watan ramadan ya wuce ya samu lafiya sai ya rama sannan ciwon da kuma ba a tsammanin a warke to wannan kuma shari'a ta ma mutum sauki baya cikin waɗanda za su yi azumi kawai abin da zai rika yi shine rika ciyarwa kullum idan aka sha ruwa sai ya ciyar da mabukaci kwara daya to ciwon koda babban ciwo kuma ciwo ne mai haɗari kamar yadda likitoci suke bayani saboda haka gashi kuma ka faɗi cewa ruwan jikinka yana tsotsewa har ma kuma ga cikinka yana yin kumburi saboda ka Allah madaukakin sarki bai ɗora maka dole sai kayi ba wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Allah ta'ala ce kaku kashe kawunan ku Allah yana tausayin ku sannan wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a cikin shari'a ba malaman mu na fiqh suna da kaida suna cewa al-haraj marfu al-haraj marfu an dauke kunci a cikin shari'a musulunci sannan suna cewa la wajiba ma al-ajiz wala harama ma ad-darura babu wajibi alhali mutum ya kasance ba zai iya yi ba kaman yadda babu haramci alhali mutum ya shiga cikin lalura to kaga duk waɗannan ka'idoji ne da suke halasta maka ka aje azumi idan Allah subhanahu wata'ala ya sa ciwon ka mai warkewa ne sai ka rama idan ko ba na warkewa bane shikenan sai ka ciyar da miskinai gwagwadon azumin da kasha muna maka addu'a da sauran musulmai gabaki ne duka Allah ya ba mu lafiya wanda yake cewa assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya kara wa malam lafiya amin malam tambaya ta ita ce malamai sun ce ba daidai ba ne in za a shige in za a gaishe da wani a durƙusa a durƙusa ƙasa to malam in wanda za a gaisar ya zama mahaifin mutum ne kuma in ba a durƙusa ba ba zai amsa ba har ma ya zazzagi mutum to malam ya halasta mutum ya durƙusa masa a amma damar durƙusawa ta zama haram to ƙa'ida ta shari'a ita ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a saba ma wani abin halitta a saba ma mahalicci ba a biyayya ga abin halitta a saba ma mahalicci iyaka kawai nasihar da za a ma mutum shi ita ce mutum ya yi ƙoƙarin gamsar da mahaifin nasa ya jawo hankalinsa ya da barbaru irin na annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam babansa mushriki ne gunki yake bauta mawa ko taurari amma annabi ibrahim alaihissalam ya rika dabara ta girmama shi da faɗin lafizza masu daɗi ga mahaifin nan nasa na jawo hankalinsa da yi masa wa'azi har sai da aka kai matsayin ƙarshe Allah ya bayyana ma annabi ibrahim alaihissalam cewa babansa ɗan wuta ne duk wahalar da yake sha ta lallashinsa da masa wa'azi ba zai ji ba to daga nan ne annabi ibrahim alaihissalam ya tsaya ya tsaya har bayan babansa ya mutu annabi ibrahim alaihissalam ya ci gaba da babansa addu'a Allah ya hana shi to ka'ida ita ce ba a yi ma wani taliki abin halitta biyayya kuma a saba ma mahalicci Allah ta'ala shi mahaifi haihuwar mutum yayi an ce a kyautata masa matukar kyautatawa a yi masa duk abin da zai ji daɗi amma bai halarta a yi masa abin da kuma Allah zai fusata ba kada babanka ya ji daɗi kuma Allah ya fusata to ka bi hanyoyi na lalama da kyautatawa wajen jawo hankalin mahaifinka ai bahaushe ne hikima ma mawaƙi yana cewa ladabi da biyayya daɗi ga akuya na ɗakin kura har ma tana daɗa shashafa ta idan akwai ladabi da biyayya da hikimomi to sai kaga an iya cin nasara dan adam da ladabi da biyayya da wayau da kyautata sai kama zaki sai kama maciji kasa kumirci katoto sai kamo shi kaga yana wasa da shi saboda kyautatawa to na tabbatar da izinin Allah in ka ci gaba da kyautata ma mahaifin nan naka ai ba durkusawa bace kawai ke kyautatawa kuma wanda zai ce sai an durkusa masa to tari sai kai ta mamaki za fa iya durkusa masa din yana juyawa a mai gwalo ai ai a larabci suna cewa alhurmatu khairu min at-ta'a alhurmatu khairu min at-ta'a kaga alfarman mutum ya fi fiye da kai masa da'a gare ya kasance yana yana ganin girman ka a zuciya kuma yana kyautata maka kyautatawa ta shari'a fiye da ya durkusa maka kuma a zuciyar shi kai ba kowa bane a wajensa kaga wanda ya zama irin ladabi da biyayya irin na gidan soja karamin soja ya sa ya tsara ma mai gidansa sai an koma gefe sai ya ce ai san da yake nufi yana nufin son sarkin fawa ne ba sa na bature na girmamawa ba haka suke da yawa to abin da ake bukata shine ganin girma a zuciya fiye da wannan girmamawa ta zahiri wanda ba da gaske bace sadaka Allah shirye mu wanda yake cewa menene haƙƙin shugabanci a musulunci to shugabanci abubuwa ne da yawa akwai abubuwan da aka dora ma shugabanni akwai abubuwan da aka dora ma kuma talakawa waɗanda ake shugabanta shugabanni alal aqalla ana bukata su tsare ma talakawansu ababe biyar abinda malaman mu na usulul fiqh maqasid shari'a suke ce musu ad-daruriyatul khams abubuwa guda biyar wanda rayuwa ba ta yiwa sai da su duniya ta tsayi ne da su na farko shugaba ya tsare ma mutane addini wannan shine abu na farko ya bi hanyoyin da za a bi addinin nan ya yadu ya bi hanyoyin da za a bi ya tauye abin da zai tauye addini ya bi hanyoyin da zai tabbatar da cewa mutane suna bauta ma Allah subhanahu wataala yadda Allah yake so abu na biyu shine ya tsare musu rayukansu ya ba su tsaro in suna gidansu kar su rika jin tsoron wani zai zo ya tace su ko zai sace musu ko zai raba su da ransu idan suna kan hanya ma haka abu na uku shine shugaba ya tsare musu dukiyoyinsu ya zama idan mutum yana shagon shi baya jin tsoron ɗan fashi za su shigo masa shago idan yana motarsa yana tafiya baya jin tsoron ɗan fashi zai kwace mishi motar shi in yana gidan shi ko yana ko ina baya jin tsoron wani zai sace shi a zo ana ciniki a ce kaza za a bada abu na biyu na hudu ya tsare masa dangan ya tsare musu dangantakar ya haramta hanyoyin zina kar a bari ana zinace zinace a tsakanin al'umma domin zinace zinace na bata dangantaka a tabbatar da duk ka'idojin da ake bi na tsara aure to ana bin su sannan abu na biyar shine tsare musu hankulansu ka a bari ana shaye-shaye ka a bari ana shigo da miyagun kwayoyi a cikin al'umma to duk shugaban da ya ma mutane waɗannan abubuwan guda biyar to a cikin su za a samu sauran ƙanana ƙananan abubuwa addini na haifar da abubuwa da yawa tsara rayuwar mutane na haifar da abubuwa da yawa in aka tsare musu dukiyarsu tattalin arzikinsu zai yi kyau ba za a samu talauci ba za a samu yunwa ba za a samu rashi a cikin al'umma ba ba za a riƙa sace-sace ba to duka waɗannan abubuwan su ne ababen da ake nema shugabanni su tsare ma mutane duk abin da rayuwarsu za ta inganta da shi to haƙƙin shugaba ne musu su kuma idan shugaba ya musu wannan to su kuma su masa ɗa'a su masa addu'a su masa biyayya su riƙa addu'a Allah madaukakin sarki ya tsare shi Allah madaukakin sarki ya taimake shi da haka ne ake samun zamantakewa mai kyau tsakanin shugabanni da kuma waɗanda ake shugabanta amma in aka samu matsala ta ɓangare ɗaya to shi kenan sai ka gana irin rayuwar da ake yi a yau Allah shi kyauta malan shin ƙananan kaya suna cikin sutura ta musulunci to ƙananan kaya kala kala ne akwai wuraren da za ka je ƙananan kayan su ne kayansu kuma ƙasashen musulmai yanzu idan ka tafi irin ƙasashen irin su kasashen su Malaysia irin su Indonesia irin su Masar in ka tafi kayan su kanana ne kot suke sawa kana iya samun babban shehin su babban malami babban limamin garin kot yake sawa iyaka za ka ga wasu su in sun sa kot din kuma sai su kawo ta hula sai su sa a Masar suna ce masa tsarbush to kaga shine wanda saboda haka hukuncin kanana kananan kaya ya danganta daga wuri zuwa wuri sannan kuma ya danganta da irin ƙananan kayan akwai ƙananan kayan da kai kankan aka ce ka sa su kasan ba na mutunci ba ne ko akwai kuma ƙananan kayan da an san na mutunci to wannan yana sabawa daga wuri zuwa wuri sannan yana sabawa daga mutane zuwa mutane sannan wasu yanayin kayan aikin su kenan yanzu ya za ka ce lauya ba zai sa shet ba ba zai sa kwat ba ya za ka ce likita ba zai sa shet ba ba zai sa kwat ba kaga duk yanayin aikin su ne ya ba su dama sai sun sa wannan amma akwai wanda baya bukatar kananan kaya yanzu liman ranar juma'a kawai shi kenan sai sa mana kananan kaya yanzu ya ce zai dafe mun bari kaga za mu ji wani iri a ranmu shi ma ba zai fara yi ba ranar juma'a mu mun saba in liman ma son samu ne ya sa ya sha alkyabba ya sa riga kaman uku ko hudu ya cika jama'a ya cika mun bari sannan ya kawo naɗi ya yi to sai ka ga ana jin kwarjininsa sosai to yanayin abubuwa ne da kuma matasan limamai da aka samu sai a yi ta haƙuri shi yasa za ka ga ba za su sa waɗannan kayan ba Allah shirya to shi ne wannan Allah shirye mu to za mu shiga cikin karatu Allah ramma ka maimaita mana ayar ƙarshe da muka karanta jiya ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الله سبحانه وتعالى yana ce mana wa man khaffat mawazinuhu duk wanda ma'aunansa suka yi ƙasa aka auna alkhairinsa da sharrinsa sai sharrinsa ya rinjaye alkhairinsa fa'ula'ika alladhina khasiru anfusahum to waɗannan su ne waɗanda suka tabar da kawunansu bima kanu bi ayatina yuzlimun saboda abinda suka kasance suna zalunta ayoyinmu da shi zalunci a larabci malamai suka ce azzul shine wad'u shay'i fi ghairi mawdi'ihi zalunci shine ka dora abu ba inda ya cancanta a dora shi ba shine ake ce masa azzul kishiyarsa shine al'adl ai ma'aunin lahira kamar yadda aka faɗa mana za a sa ma'aunin lahira ne saboda ai adalci to su kuma waɗanda suka rika saba ma Allah a duniya suka aikata fasikanci suka aikata kafirci suka aikata shirka to su waɗannan kaga zalunci suka rika yi a duniya domin sun ɗauki haƙƙi ba inda ya cancanta a sashi ba suka sashi to sai ya zama da aka zo lahira ma'auninsu na adalci da Allah ta'ala zai musu sai ya zama mummunan aikinsu yarin jayi kyakkyawan aikinsu sakamakonsu shine sai Allah ta'ala ya ce su kuma lallai waɗannan su ne waɗanda suka taɓar da kawunansu suka lalace taɓewa ta kama su za su yi da sun sani a cikin rayuwarsu a lahira Allah ya tsare to waɗannan ayoyi guda biyu suna karantar da mu darasa darasi na farko annal imani bil mizani min lawazimil imani bil yawmil akhir lallai imani da cewa akwai ma'auni da za a auna mutane a auna ayyukan su ranar gobe alkiyama imani da wannan wajibi ne yana ɗaya daga cikin ababen da suke tilas idan mutum ya ce ya imani da ranar lahira ɗaya daga cikin rukunnan imani guda shida da ake da su to dole ce ya yarda da cewa akwai ma'auni ranar lahira za a yi awo to wajibi ne musulmi ya zama yin imani da wannan waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da haka sannan na biyu annahu dalalatun ala adlillahi ta'ala bihaythu bihaythu la yazlimu ahadan min khalqihi ma'auni da za a auna ayyuka kuma a auna mutane ranar lahira na nuni a game da cewa Allah Allah ne mai adalci Allah adili ne adalin sarki ne baya zalunta wani daga cikin bayinsa koda da ƙwayar zarra wa nadau al-mawazin al-qist li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a nafsun shay'a فإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي وآية ذرة إذا متن يأيكة الله بذي ذالن تشبه ولا يظلم ربك أحدا الله بايا ذالن تقوة إني حرمت الظلم على نفسي الله يتي يا سنيا يا حرم تزالن شي أكن كنسا بذي ذالن تباوان سبا إذا الله تعالى يا حرم تام كنسا ذالن شي تموما يا حرم تامنا ذالن شي cikin abin da Allah baya yafe wacin a duniya akwai zalunci shi yasa idan kaga mutum yana zalunci ka kyale shi la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa zulmu tarji'u qubahu ila an-nadimi tanamu 'aynaka wal mazlum muntabihun yad'u 'alayka wa 'aynu Allah lam tanam shi kakkai zalunci dan ka samu dama kakka yi zalunci don ka samu dama wallahi kakka zalunci wani zalunci mummunan sakamakonsa da na sani yake haifan ma wanda ya yi shi kana zalunci kana nuna ka isa shi kuma wanda ka zalunta yana daga hannu yana Allah wane ya zalunce ni ya Allah ka fitan min da haƙƙina shi kenan تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم الله كما إذا سبايا بج الله بايا بج sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wattaqi da'watal mazlum falaysa bainaha wa bain Allah hija ka ji tsoron addu'ar mutumin da aka zalunta wallahi ba shamaki tsakaninka da Allah a hadisi manzon Allah ta sama wani hadisin ingantacce yana cewa wa yaqulu rabb bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin idan wanda aka zalunta ya daga hannu yace ya Allah ka fitan min da haƙƙina Allah ke ce wa izzati wa jalali na rantse da daukaka ta da buwaya ta la ansurannaka walau ba'da hin wallahi zan taimake ka ko ba yanzu ba to kaga sa zalunci ba yi da amfani kakkai zalunci ka ce kayi din da abin da za a yi a yi akwai abin da za a yi shi kuma duk wanda ka ji yayi addu'a ya ce an zalunce shi to bai fa yadda zai yi kuma ana zalunta wanda aka fi shi domin ka'ida ba kai saka zalunci wanda ya fi ka ba sai dai in bai gane zaluncin ka masa ba ai duk mai kudi yana da lauya duk masu kudi suna da lauyoyin su ba ma lauya ɗaya ba to da wani dan abu na hada ka da su shikenan sai ya kira lauyan shi ya mushi waya ya ce wane wane ne shike to amma talaka fa yana da lauya sai Allah Allah ne lauyan shi to Allah shi kyauta to kun ga wannan yana nuna mana cewa Allah baya zalunci annal jazaa min jinsil amal lallai sakamakon aiki na zuwa ne irin aikin لأن الوزن إما أن يعقبه ثواب لمن أحسن أو إقاب لمن أساء domin awo da za a yi ranar lahira abin da zai biyo bayan awon nan ko dai ya zama lada ne ga wanda ya kyautata ko kuma ya zama azaba ga wanda ya munana kaga aljaza min jinsi al'amal ashe sakamako na zuwa ne irin aiki so daga in kai aikin alkhairi alkhairi zaka gani in kai tsiya ya zaka gani kaga hal jazaul ihsani illa al-ihsanu ai sakamakon kyautatawa shine kyautatawa in ka kyautata za ka ga kyautatawa in ka munana kuma ba ka tsammanin ka ga kyautatawa na hudu daga cikin darussa manya-manya da waɗannan ayoyi suka kunsa al'amalu tuzanu li ashabiha ayyuka za a auna su ranar lahira sannan wa anna ashabal amali yuzanun ala hasabi imanihim sannan masu aikin su kuma za a auna su ga gudan imaninsu za a ga ɗaukan mutane ana auna su a ma'aunin lahira kamar yadda muka ji sayyiduna abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu siriri ne wada a duniya amma ranar lahira nauyin sa yafi nauyin dutsen uhud saboda imanin sa to kaga abin da ake bukata shine ne ka gyara zuciyarka ba jikinka ba ka fi gyara zuciyarka fiye da jikinka jikinka idan ka gyara shi amma zuciyarka ba ta kintsu ba to kana shirya ma wuta abin da za ta ce Allah subhanahu wataala ya shirye mu Allah madaukakin sarki ya sa ma'aunan mu na alkhairi a lahira fi nauyi Allah subhanahu wataala ya taryar mana da ma'aunan mu na sharri a ranar lahira Allah subhanahu wataala ya sa mu tafi da ayyukan arziki Allah madaukakin sarki ya yafe mana ayyukan mu waɗanda suka kasance sabanin na alkhairi aya ta goma Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad makkannakum fil ard wa laqad makkannakum الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون الله تعالى يتي ولقد مكناكم في الأرض حقيقة mun ba ku dama a ban ƙasa mun sauƙaƙe muku ƙasa waja'alna lakum fiha ma'ayish kuma muka sanya muku ababen rayuwa a cikin ita ƙasar amma me ke faruwa qalilan ma tashkurun kadan ne kuke gode ma waɗannan ni'imomin da muka muku bayan Allah subhanahu wataala ya ba annabinsa sallallahu alaihi wasallam umarni cewa ne kai ya shiga damuwa a game da abin da aka saukan masa na alqur'ani Allah ta'ala ya ba bayinsa umarni cewa su ba abin da aka saukan musu daga ubangijinsu kar su bi wasu ababe da wasu majibinta al'amuransu suke kirkiro musu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akan cewa ranar gobe alkiyama za a auna ayyuka kuma za a auna masu ayyuka to yanzu sai zai mana bayani ya tunatar da mu ni'imomin da ya mana a duniya kaga halitta ƙasa halitta ka da halittar mu da Allah ya yi a ƙasar nan to ba karaman ni'ima bace za mu ji a gaba yadda wani malami yake bayani akan yadda Allah subhanahu wata'ala ya ɗamfara rayuwar ɗan adam da ƙasa dama daga ƙasa aka halice shi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun akwai alaka tsakanin ƙasa da ɗan adam alaka ce ta tushe da kuma reshi ɗan adam reshe ne na ƙasa domin kakansa annabi Adam alaihi salam daga ƙasa Allah ta'ala ya halice shi to ba inda ɗan Adam zai rayu rayuwa mai daɗi fiye da ƙasa to shine nan Allah ta'ala yake tuna mana yake cewa wala qad makkannakum fil ard haƙiƙa mun ba ku dama mun sawwake muku ƙasa waja'alna lakum fiha ma'aisha muka sanya muku ababen rayuwa a cikinta abinda za ku ci abinda za ku sha ginin da za ku yi ababen da za ku samu ku riƙa rayuwa da su duka mun sa muku su daga ƙasa amma abin takaici kash qalilan ma tashkuru kaɗan ne kuke godewa da waɗannan ni'imomin namu kuke ɗauka kuma ku saba mana in ka ɗauki sabon Allah da ake gabaki ɗaya to da nemomin Allah ake yin su babu wani sako daga cikin sabon Allah da ake face da ni'imar Allah ake yi ni'imar Allah ake ɗauka sai a juya ta sai ta koma sako alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa Allah ya ce baka ga mutanen da suka juya ni'imomin Allah suka zama butulcewa ba Allah ya musu ni'ima maimakon su ci gajiyar ni'imomin nan su bauta ma Allah da su sai suka zama suka butulce ma waɗannan ni'imomin abinda ake ce ma attantin a larabci huwa ja'alu shay'i fi makani ka sanya wani abu a wani wuri yanzu yadda na sanya wannan wannan waya a saman wannan abu sai in ce makkantu hadha al-mahmula ala durj ko fi durj na ba wannan sanya wannan waya akan tebur gashi ta tabbata gashi shine abin da ake ce mishi at-tamkin a larabci in ka ce makantuhu na sanya shi ya kama kasa kamar yadda ake cewa dai da Hausa kama kasa kasa abu ya kama kasa shine tamkin ana cewa makantuhu ana cewa makantu lahu duka larabcin ya inganta shine ka sa abu ya kama kasa tunan Allah ta'ala yana ce mana hakika mun sanya ku ku kama kasa ana amfani da shi kuma alal aqdari ala tasarrufi duk abinda Allah duk abinda ka zama kana da iko a kansa kayi masa wani abu ka bashi umarni ya bi ko ka juya shi ka mulmula shi to tamkini ne yanzu yadda Allah ta'ala ya ba likita dama har zuciya ya aiki a cikinta ya aiki a cikin koda ya aiki a cikin hanta duk tamci ne yadda Allah ta'ala ya ba magini dama ya zo ya juya ƙasa yadda yake so tamci ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba makeri dama ya jujjuya ƙarfe tamci ne malami da aka ba shi ɗalibai ya sa su su yi ya hana su su yi tamci ne shugaba da aka ba shi dama ya ba talakawansa umarni kuma su bi tamkini ne duk sunansa tamkini to shine nan Allah ta'ala yake cewa hakika ya ba mu mukama ƙasa a ƙasarsa ya ba mu iko a game da ƙasa mu juya ƙasa yadda muke so kuma ya sanya mana ababen rayuwarmu a cikinta babban malami al-imamu fakhruddin razi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa mafatihul ghaib yake cewa ai ja'alna lakum fiha makanan wa qarara Allah yana cewa hakika mun sanya muku ƙasa ta zama muku wajen zama kuma wajen tabbata a ƙasa Allah ya kaddara mana mu zauna wa makannakum fiha sannan muka ba ku wannan ƙasa kuka kama ta sosai wa aqdamnakum ala tasarrufi fiha sannan muka ba ku iko ku jujjuya ta yadda kuka ga dama waj'alna lakum fiha ma'aish sannan muka sanya muku ababan rayuwa a cikin ta wal murad min al ma'aish al imam fakhruddin ar-razi yace abinda ake nufi da ababan rayuwa wujuhul manafi'i fuskoki mabambanta na ababan amfani wa huwa ala qismayn ababan amfani a ban kasa sun kasu gida biyu akwai ma yahsulu bi khalqillahi ta'ala ibtida'an akwai ababen da Allah subhanahu wataala shi ya halitta ma dan adam tun asali kuma a ƙasa kaman ne mislu khalqi samai wa ghayriha kaman Allah ta'ala ya halitta ma dan adam sama kaga sama ai ga ta nan a saman ƙasa take ko ga ƙasa ga sama amma ne ƙasar tana da buƙatar sama to tun da ƙasa tana da buƙatar sama sai Allah ta'ala ya halicci sama dan ƙasa daga ina ruwa yake zuwa daga sama daga ina wahayi yake zuwa daga sama haske na rana da ababe da yawa na halitta suke da bukata yanzu da zaka je kai shuka a daki ya take zama kai ta bata ruwa amma ba rana tana yin kyau ba ta yin kyau tana bukatar wannan ranar sannan taurari su ma da Allah ta'ala ya sa su a sama suke amma a ina amfanin su yake ga dan adam a ƙasa dan adam yana amfani da su domin ya san hanya dan adam yana amfani da taurari domin ya san lokuta dan adam yana amfani da su domin ya kana alƙibla ko kaga duk taurari ne sannan dan adam yana amfani da taurari domin gane fitan lokaci da shigarsa sannan wata a sama yake amma amfanin shi a ina yake a ƙasa ƴan ƙasa yake ma amfani kaga wannan asali Allah ya halitta domin me domin rayuwar mu mu ƴan adam da muke rayuwa a ƙasa ya halitta mana ƙasa ya sa muka kama ƙasa sannan kuma me sannan sai ya halitta mana ababe waɗanda za mu more rayuwarmu da su na farko kenan sannan na biyu wa minha ma yahsulu bil iqtisab akwai ababen da kuma Allah madaukakin sarki ya ba dan adam dama shi zai yi da kanshi dan adam yake yin bulo domin ya gina gidan da zai shiga dan adam yake zuwa ya je ya hako siminti wanda zai zai hada ƙasa da shi domin ya gini ya shiga dan adam yake zuwa ya mulmula karfe duk da cewa karfan a cikin ƙasa ake ciro shi asalin karfan amma dan adam ke gyara shi ya mulmula shi ya sa shi gwagwadon bukatarsa kaga duk waɗannan aikin dan adam sannan dan adam shi yake shuka ya kula da shuka ya girbe ya gyara abincin ya sa shi a cikin buhu ya sa shi a cikin suto ya sa masa magani ta yadda ƙwari ba za su ɓata shi ba na wani lokaci kaga duk wannan bil iqtisab aikin dan adam ne amma waye ba dan adam ikon yayi Allah sannan a ina yake yi a ban kasa wakilahuma fil haqiqati inna ma hasala bi fadlillahi ta'ala wa iqdarihi wa tamkinihi duka biyu da wannan da Allah ya halitta da kuma wanda ya ba dan adam iko to duk sun faru ne saboda falala Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da kuma yadda ya ba dan adam dama ka duba abin da ɗan adam yake yi mala wani abin in kaga ɗan adam na yi kawai sai dai ka tsaya ka kalla kawai sai dai ka ce la haula wala quwwata illa billah kuma ɗan adam yake yi Allah ne ya bashi wannan basira can da ka duba waɗannan abubuwan na Allah silikiyat waɗannan abubuwan da ake yin su na na sadarwa kafafen sadarwa can da rediyo ake da shi duk gari ɗaya a unguwa ɗaya sai kaga wani mai kuɗi yake da garmaho idan za a ga wata za a sarkin musulmi zai bayanin ganin wata to kofar gidan wannan alhajin za a zo a tare aikin shirundu gashi nan kuma ana ta aikin juya shi ana ta nuna juyawa gwaggwadon aikin juyawa gwaggwadon aikin da rediyon zai yi dan adam mai rediyon yana daina juya garmahon shikenan sai rediyo ya tsaya a daina ji amma jibi halin da ake ciki yanzu ana ba da labari lokacin da lokacin da aka yi telefon landline aka kai ma saudi arabia wasu daga cikin malaman ƙasar saudi arabia rahmatullahi alaihim sai suka ce shaidanu ne suke magana ta waya zamanin sarki abdulaziz rahmatullahi alaihi to sarki abdulaziz mutum ne mai hikima sai ya ce aje kowane malami a sa masa telefon a gidan shi aka tafi duk manya-manyan malamai aka sa musu telefon a gidansu ranar da hukumar gidan wayansu za ta fara ba da dama a fara yin wayar sai ya ce duk a sa ƙur'ani da ka daga sama'a abinda kake sa ka sa a kunnen na kawai sai ka ji ƙira'a sai suka ce a laisa shayatsina ce ba shayaɗi ba shaidanu ba ne suka yi so da shaidan bai karatun ƙur'ani to ta haka suka yadda da telefon so da abin yana da ɗaura kai yana da ɗaura kai kana nan wani na can Legas wani na wata ƙasa sai ku yi magana da shi baka da kunne ku yi magana da shi to yanzu an wuce wannan an kai ma matsayin da kana magana da shi yana ganin ka kana ganin shi kana kallon sa wai sky ana zoom kuna jawabi kawai duk kana kallon shi yana kallon ka kai dariya ya ma dariya ka mishi gwalo in gwalo za ka mishi ya ma gwalo da abin da za ka yi yana kallo kamar kuna waje ɗaya kawai jikunkunan ku ne ba za ku iya haɗawa ba yanzu wannan ba tamkinin Allah ba ne ba ɗan adam ɗan adam ne Allah ne ba shi ya ba ɗan adam wannan dama duk yana cikin wala kad makanna kun fil ard da can sai ai sako a jira a ce an kai wasiƙa an tura wasiƙa ce ce wata shida wasiƙa ka bata zo ba amma yanzu wasiƙa ka safan take yi ƙasa da safa kawai kana zaune kikikikikik kayi wasiƙa ya gani ya baka amsa sannan wasiƙan nan akwai ta baki sannan wasiƙan nan akwai ta rubutu sannan wasiƙan nan kuna magana kana kallon sa duk wasiƙa ce to kaga duk wannan yana cikin me abinda Allah ta'ala ya ba dan adam ya aikata to amma wash sai dan adam kawai sai ya juya sai ya saba ma Allah da wannan abu to kaga duk shine wannan fa yakunul kullu in'ama min Allah da wanda Allah shi ya halitta da kansa da kuma abin da ya ba dan adam iko dan adam ya kirkira dukkanin su ni'imomi ne da Allah yake ma dan adam domin ya rayu a duniya ya bauta ma Allah ya ji daɗi ya ji daɗi wa katratul in'ami la shakka annaha tujibu ta'ata wal inqiyada malam arrazi yake cewa haƙiƙa yawan ni'ima da za a ma to wannan yawan ni'iman na sanya maka kai kuma tilas ka bi i idan wani ya maka ya maka ya maka to ba sakamakon da zaka iya masa sai dai kawai ka ce duk abin da ya ga dama ya sa ka kai ko ba haka bane a ƴan adam wani na yi ma alheri yana maka alheri yana maka alheri sai ka ce to kai sakamakon da zaka masa shine duk abin da yake bukata na abiya masa bukata a rayuwar shi shi kai kuma zaka rika masa saboda ka kyau ya kyautata maka to Allah ta'ala shi ya ya halice mu bayan ya halice mu ya samu mana da waɗannan ababen da za mu yi rayuwa da su to me kamata mu masa ashe darasin shine wajibinmu ne mu masa da'a wajibinmu ne mu gode masa wajibinmu ne mu jawo zuwa gare shi abinda ya samu mu yi abinda ya hana mu kuma mu hannu shi ne darasi shi yasa Allah yake tuno mana da haka walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aish mun ba ku dama ku kama ƙasa sannan mun ba ku ababen more rayuwa abinda za ku ji daɗi da su a duniyan nan ababen da za ku ji daɗi da su a duniya to sakamakon da muke bukata a wajen ku in ji Allah ta'ala shine ku bauta mana kar ku haɗa mu da kowa a cikin bauta ku yi mana biyayya ku jayi zuwa gare mu ku miƙa wuya zuwa gare mu kaga abin da Allah yake bukata mu masa ke to amma sai mutum ya ci tuwon Allah tuwon Allah ne ba naka bane ka sha ruwansa ka shaƙi iskarsa ga lafiya ya baka sannan kuma kawai sai ka zo kana harbin iska shi yanzu yana harbin iska kawai yanzu wallahi wani ana jira yake an yi sa'a ya azumi to wallahi tallahi wani da ababen maye zai je ya buɗe baki ina halakar da ta wuce wannan jira yake a ce Allahu akbar Allahu akbar to zai tafi ya kosa ya je ya samu wani abu da zai busa ko zai afa ma cikinsa akwai tausayi a cikin wannan abu ya kamata daidai lokacin da kai buɗe bakin nan to ka gode ma Allah kai ma Allah da'a Allah ya ba mu ikon yi masa babban malami al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi yace yaqulu Allah ta'ala mumtannan ala abidi Allah ta'ala yana fadi yana mabayinsa gori Allah ya cancanta ya gori me gori gori shine ka kai ma mutum abu kuma ka fada masa cewa kai kamishi ko ka fada ma wani cewa shi kai kamishi Allah yana ma bayansa gori ba dan ya tozarta su ba asali sai dai yana tuna musu ai bahaushe ya cewa yana cewa ma ni'imar da aka yi ma wawa ya manta a tuna masa ba laifi bane amma mutum ni'ima amma sai ya manta to ba laifi bane a tuna masa in bai gane ba to a ganar da shi to Allah yana faɗi yana ma bayansa gori yana tuna musu fima makkana lahum min annahu ja'ala al-ardha qarara Allah yana tuna musu cewa ya sanya musu ƙasa fa ta zama musu matabbata waja'ala fiha rawasiya wa anhara sannan Allah ya sanya musu ƙasa ta kasance akwai duwatsu duk wani dutse da ka ganshi to Allah ya sanya shi domin ya rike ƙasa sannan wa anhara sannan ga rafuka Allah ya keta rafuka su rafuka ko amaf suna da kyan gani in ka ɗauki map kana ganin yadda suka yi jadawil ɗin nan suke zazzagaya wannan da yadda masana geography suke fitar da su da kalansu abin zai baka sha'awa balle kuma in ka hau jirgin sama haka za ka hango su yadda ka san wasu ƙananan ƙananan macizai haka zaka hango su Allah madaukakin sarki ya shimfida su kuma kowanne yana da alaka da dan uwan shi ba su yancewa rafuka suna da alaka da juna suna da zumunta za ka yi mamaki ka ji an ce ruwa ya gudu da wani a waje kaza sai ka ji an ce ya bulla a gari kaza an ga gawar shi a can duk waɗannan rafukan da kake ganin su Allah ta'ala ya sa su su zama suna da zumunta suna da alaka wani rafin ya haɗu da wani kuma wani na taimakon wani to kuma duk Allah ya halicci waɗannan danwa don ‘yan adam ‘yan adam su zo su sha sannan wasu ba rafuka ba ne wasu tekuna ne shi kuma teku babban abin da Allah yake son ka kalla a cikinsa shi ne ka tabbatar da cewa Allah Allah ne ka kalli ruwansa ka ga kawai wani zubin teku ya haɗe da sama ba ka ganin ƙarshen shi ga kuma ruwa nan har ruwa amma irin kasashenmu ba za a iya ɗiba a sha ba amma kasashen da suka ci gaba yanzu suna gyara shi yanzu ka duba kasar kasar United Arab Emirates al-Imarat al-Arabiyya al-Muttahida ruwan su da yin wannan ne amma yanzu sun kai mu matsayin da gyara ruwan suke yi ruwan teku suke sha ruwan teku suke sha ana gyara shi ana amfani da kuɗin talakawa a yi musu abin da za su rayu da shi wallahi wannan ruwan tekun shi ake ɗauka a ɗiba a gyara shi shi ake tura ma mutane gidaje shi ake sawa a kwalabe ka san ba fiye wata ma a can kai za ka je dubai ne ka ga fiye wata sai najeriya ake da fiye wata amma ba fiye wata a can ruwa ne daɗi kuma ruwan teku ne teku shi suke gyara shi yanzu to kaga tekun allah subhanahu wataala asali a da ɗan adam bai da basira ya sha ruwansa sai dai ka kalle shi a matsayin aya sannan kuma na biyu ka haushi da kwale-kwale ko jirgin ruwa ba ma kowane kwale-kwale zai iya hawansa ba sai jirgin da ya isa sannan ka kalli halittun da suke ciki yadda Allah ya halicci manya-manyan halittu masu nauyi a cikin ruwan nan kuma anan suke rayuwa to kaga duk wannan yana cikin me yana cikin attanci da Allah ya maɗan adam a ban ƙasa to yanzu ta kai maɗan adam tekun Allah yake shiga ya je ya je a ciki kawai sai a samu tsakiyar teku kawai sai a ce za a yi hawa ɗari biyu hawa ɗari da hamsin kawai shi ke kuna ciki wani zubin kawai sai dai ku ji ginin ya haka kamar sufurin duk da sufurin aka yi shi kuma a cikin tekun Allah kuke duk wanda yana cin tamkini da Allah ya ba ɗan adam ya ma ɗan adam dan adam ba butulcewa ya kamata yi ba wallahi Allah ne ba shi dama inda Allah bai ga dama ba zai yi wannan aikin da yake yi ba amma wani zubin dan adam in ya ga yana wannan sai ya ji a ransa cewa ya isa ai shi ya kawo baka kawo ba na inda ka kai kana na dan adam ɗinka sannan waja'ala lahum fiha manasila wa buyutan sannan Allah ya sanya musu masaukai da gidaje a ƙasa ake yin gida ai gida kala kala in ka je wasu wajajen ka ga an yi gidan kara ko ba haka bane in ka je wani wajen ka ga an yi gidan katako kuma sun shiga suna rayuwarsu a ciki wani zubin a saman ruwan ma ake tsara katakon a gidan katako a saman ruwa in ka tafi nan south south ka tafi kudu kudu kudu kudu kudu maso kudu na Najeriya wajajen su Fatakwat wajajen su abin nan wari da makamantarsu ka je ka ga gidajen katako a saman ruwa sannan wasu wajajen kuma gidan laka buyutul madar wasu wajajen kuma kaje kaga siminti da siminti ake yi wasu kuma gidajen gidajen karfi wasu kuma gidajen gidajen gilas duk Allah ne ba dan adam dama domin ya zauna a cikin duniya ya bauta ma Allah subhanahu wataala a cikin jin daɗi sannan me wa abaha lahum manafi'aha sannan Allah ya halatta ma dan adam duk ababan amfani na duniya shi yasa ka'ida ta usulu ita ce me al-aslu fil ashiya'i ibaha duk abin da ka ganshi a duniyan nan na amfani to halas sai abin da shari'a ta ce ban da shi shi yasa da za a samu mutum biyu suna musu akan wani abu ɗaya yana cewa halal ne ɗaya yana cewa haram ne to me cewa haram shi za a cewa ya haramta wani ya sa wani yadi sai wani ya ce a wani yadin nan naka haramun ne to yanzu shi kuma ya ce sai ya ce masa me ya haramta shi sai ya kawo masa hujja domin asali wala qad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish ai abahna halakum mun halasta muku waɗannan ababan abinda Allah subhanahu wataala yake son ya haramta sai ya faɗe shi ya ce haram ne ko ya ce ma manzansa haramun ne yanzu a cikin namomi da ake ci nama nau'in dabbobi da dabbobin da suke halas da dabbobin da suke haram suwa suka fi yawa na halas sun fi yawa yanzu ka dauki tsuntsaye za ka yi kirga tsuntsayen da suke haram amma ba za ka yi kirga tsuntsayen da suke halas tsuntsayen da suke haram gida ɗaya ne su ne ne zawatul mihlab zawatul mihlab duk tsuntsun da ya kasance nama yake ci to haram ne ka ci shi har shi ke ne zan baka ka'ida in dai da nama yake rayuwa yana da akaifa yana da wannan kumbar haka yake yi ya sauka ya jira akan abi ya haɗe ya tashi sama da shi ya tafi ya je ya tsatsage kayan shi ya cinye shi to haramun ne to su nawa ne kaza na ciki ha agwagwafa ha gisfa ha talo-talo fa wannan mai baza gashin nashi mai sunan shi tsawi su fa kare yanzu mun samu nawa halal tantabara fa kuciya fa hasbiya fa dukkanin su halal amma sai kaga shahu shi haram shirwa haram ce mikiya dagi kaga duk waɗannan dangin su ɗaya to waɗannan haram kaga ashe halal ya fi haram yawa shi yasa suke da ka'ida suke cewa babul halal awsa'u min babil haram wa babul haram adyaqu min babil haram min babil halal halal ta fi haram yalwa haram kuma ta fi haram halal kuntata haram ba ta da yawa tufafi tufafin da suka haramta namiji ya sa guda nawa ne tufafin da suka haramta namiji ya sa na farko an hana shi ya kama da mata duk kayan da mace za ta sa mace take sawa ba za ka sa ba kaga ba za ka daura dan kwali ba kaga ba za ka sa dan kunna ba kaga ba za ka sa sarka ba duk kayan mata ne sannan ba za ka sa awarwara ba duk ba za ka sa ba kayan mata ne sannan ba za ka sa munduwa a kafarka ba duk kayan mata ne sannan bai halatta dan adam ya sa kaya sirkajen kasa ba kaga kayan namiji kenan sannan kuma libasu shuhura me libasu shuhura kayan da kai kade za a kanuna ka a gari ko dai saboda tsabagen kansu ko kuma saboda tsabagen munin su shine libasu shuhura duk kayan da zaka sa a kanuna ka a gari kai kadai to haram ne ka sa su saboda tsadar su ta kai ta ce wancan yadin ai naira dubu ɗari biyar biyar ake sai da yadi ɗaya ya sa an mishi malin malin yadi goma dubu ɗari biyar so goma nawa kenan dubu ɗari biyar miliyan miliyan nawa kenan ya sa kayan miliyan biyar ka gani ba su shuhura ko kuma kawai mutum ya je ya ɗauko wasu kaya galgala lura na juma'a kawai sai ya zo ya ce sahun gaba zai shigo kuma yana da wasu libasu shuhura ne kawai sai a ita kallon shi a ita kallon sa kaga duk waɗannan kayan bai halatta musulmi namiji ya sa su ba haka nan kayan da za su matse shi su rika nuna al'aurarsa kaga su ma waɗannan kayan haramun ne amma sauran kayayyaki fa shadda halas ce yadi mai roba halas ne kasa ko yadi kaza halas duk ga sunan wagan bari halas duk leshi halas ne duk ga sunan haka za a yi ta lissafo ba su da iyaka da auduga aka yi su ko da kitani aka yi su ko da roba aka yi su iya halasta kasa ko daga sufi aka yi su iya halasta kasa kaga Allah ya halice su a kasa sannan bayan haka Allah subhanahu wataala wata khara lahumus sahaba sannan Allah subhanahu wataala ya sauwake ma dan adam as-sahab girgije li ikhraji arzaqihim minha domin fitar da arzikin su daga girgiji yanzu yadda muke ciki kowa yana son ya ga girgiji a sama ko ba ko wanda bai so gari ya sanyi alal akalli kenan baka da gona shi ko manomi idan aka yi ruwa aka take yi aka take yi aka yi kwana uku to duk duniyan nan in kana neman wanda yake cin farin ciki to yana cikin su wanda kuma bai da noma gari ya sanyi ya ji daɗin gari ya rika shaƙa ƙanshin ƙasa mai daɗi yanayi ya canza ƙasa ta zama za ta bahaja ka kalli kore fatau na shukoki su ƙara maka kyau a ido su sa ka farin ciki a cikin zuciyarka kaga duk wannan Allah ta'ala ya yi shi don mu sannan waje alalahun fi ha ma'aisha ai makasib Allah ta'ala ya sanya ababen rayuwa da ɗan adam yake zuwa ya tsawarwata da kansa wa asbaban yaqsibuna biha da kuma hanyoyin neman arziki Allah ya bambanta ma ɗan adam neman arzikinsa kala kala Allah bai sanya mu mu zama ɗaya ba wannan hikima ce idan idan idan idan idan idan za a yi wani abu sai kaga alal akalla ana buƙatar ƙwarewan mutane nau'i sun kai sha biyar kowa kuma da aikin shi inda wani zai yi haka ya ce shi ba zai yi aikin ba to wannan aikin ba zai cika ba teamwork Allah ta'ala ya tsara ma dan adam ya zama yana da teamwork shi kadai ba zai iya yin wani komai nashi ba kowa na da amfani shi yasa suke faɗi suke cewa law lam takhtalifu la halaqtu da ba ku saba ba to halaka za ku yi me ake nufi da sabani nan ana nufin kowa da irin damar da Allah ta'ala ya bashi wani ba zai ce ba ruwan shi da wani ba ai na sha baku labarin na taɓa baku labarin da mala abubakar imamu ya bada na farfesa ko farfesa da mai jirgin ruwa inda sauran lokaci wasu ba su san labarin bayan akwai darasi sosai a ciki farfesa ya zo da littafan shi jibga-jibga da fayiloli cike da takaddu shi cikakken ɗan boko ne ya zo zai shiga jirgin ruwa shi kenan ya biya kuɗin jirgin ruwa ana tafiya sai ya ce ma sai ya ce ma mai jirgin ruwa baka ba receipt ba sai mai jirgin ruwa ya ce masa mai receipt ya ce baka sai receipt ba shala baka yi boko ba ya ce wallahi ban yi ba ce baka yi boko ba a wannan zamanin ya ce ka mutu ka rayu a banza ka mutu a banza ba kai boko ba za ka rayu a banza ka mutu a banza shi ce ne kyale shi aka fi ci gaba da tafiya can ana tafiya aka ana tafiya kawai sai jirgin ruwa iska iska abin nan iska ruwa kawai ta fasata kawai yanayi ya canza kawai teku ta ta fushi ta fara kan jirgi ya fara tangal tangal mai jirgin ruwa ya ce to jama'a Allah ya aiko wani abu saboda haka kowa fa ya ta kansa ni ma yana tsammanin zan yi asarar jirgin ruwan nan ne domin igiyoyin ruwa sun fusata ashe kowa ya iya ruwa a cikin wannan teku a cikin wannan kwale-kwale amma ban da farfesa shi kenan kawai sai mai jirgin ruwa ya ba da umarnin cewa kowa ya ta kan shi tsumbul aka rika tsumbulawa kai kowa ya zama kamar kifi aka yi ta tsumbulawa sai ya zama daga farfesa sai mai jirgin ruwa sai farfesa ce me za a yi ya ce to niya za a yi yanzu sai ce baka iya ruwa ba ne ya ce wallah ban iya ruwa ba ya ce to ka rayu a banza ka mutu a banza kaga lokacin ramawa ya zo ya tsambula ya ba farfesa shi ke nan farfesa ya mutu da shi da takaddun shi shi ne wannan haka walakanta dan adam Allah ta'ala ya sanya mu musaba a wajen neman mu domin kowa na bukatar wani ba wani wanda bai da bukatar wani ranar da kake gane kana da bukatar mutane idan masanka ya cika kai dai ba za ka iya kwashewa da kanka ba ko za ka iya ma ba za ka yi ba to ranar za ka ga amfanin mai kwasan masai za ka gane yana da daraja yana da kima ashe bai kamata a walakanta shi ba bai kamata a zage shi to duk wannan yana cin hikimar Allah subhanahu wataala da ya sa mu zauna a ban kasa kuma ya sauƙaƙe mana kasa ya ba kowa ƙwarewarsa da a bangaren sa a fannin sa shi yasa kowa a fannin shi sarki ne kowa a fannin shi sarki ne shi kuma yana da amfani kuma za a ci gajiya sai yana cin abin da Allah ya kaddara wa yattajiruna fiha kuma suna kasuwanci a cikin kasa ويتسببون أنواع الأسباب sannan kuma 'yan adam ba su gushewa kullum suna kirkiro sababbin hanyoyi na na yadda za su rayu in can ta kulle sai kaga an bullo can in can ta kulle sai kaga kuma kullum wasu ababen sai kaga ana ƙara sauƙaƙa yadda za a rayu sauƙaƙa rayuwa wa aktsaruhum ma'a hadha qalil ash-shukr malam ibn kathir yace amma duk da haka ‘yan adam mafi yawancinsu ba sa da godiya, kaɗan suke gode ma Allah, kamar yadda Allah yake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffa Allah ta'ala a cikin suratul Ibrahim ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kididdige nemomin da Allah ya muku wallahi ba za ku iya kididdige su ba a jikinka kawai a ce ka kirga nemomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka za ka iya kididdige su kuma kowace gaba daga cikin gaɓoɓinka tana da amfani a jikinka ranar da aka riƙe ta ranar kake gane amfaninta ranar da aka riƙe wannan gaba ba ta iya aiki a jikinka to ranar kake gane ashe tana da amfani akwai gabar da zaka kai sai ka ce wai me yasa Allah ya halice ta a jikina to ranar da ba ta ranar kake gane ta ashe waɗannan yatsun guda biyar kowanne na taimakon wani yanzu kai haka ka ce za ka yi abu da waɗannan yatsun guda biyu haka sai kai ka kasa ashe wannan na taimako wannan ma na taimako kowanne akwai abin da Allah ta'ala ya sa shi ya yi a jikinka kaga tun daga jiki kenan sannan a ci gaba da sauran ni'imomi da suke zagaye da mutum wanda ba su da iyaka sai Allah ya ce innal insana la zalumun kaffar wallahi dan adam mai zalunta kansa ne kuma mai bijire mu ni'ima Allah ne Allah ya masa ni'ima amma daga baya sai zai ce Allah ba zai bauta ma Allah ba kaga wannan shi saboda haka ƴan uwa wannan aya tana da sako babba tana tunatar da mu ni'imar da Allah ya mana mu kalla shi yasa Allah sai ce fi anfusikum afala tusirun ku fara da kanku ma ku kalli kanku kawai ka rika daukan madubi ka dibi kanka in kuma ana irin shirin nan na animal ko ka ɗauko hotuna sai ka riƙa kalla ka riƙa kallon biri ka ce da Allah ya halice ka kamar biri ya zaka zama gwaggon ma eh ka san akwai nasnas nasnas dan biri kenan irin dan karamin nan mara jin magana amma zaka ga fi kama da mutum fuska shi karama shine nasnas da bai zama cikin insan ba nas sai ya zama nasnas haka balarabe yake ce masa nasnas sai dan mutum kenan to ka kalle shi kai kuma ka kalle ka yadda Allah ya jirar da kai ka ga yadda hancin shi yake akwai can da haka ga yanan tababbe kamar takalmi kai kuma sai ka kalle yadda Allah ya yi ka kaga wannan abin ka gode ma Allah ne Allah ya ba mu ikon gode masa Allah subhanahu wataala ya taimake mu za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai Allah ya kai mu ya kaddara mana haduwa a majalisi na gaba sai mu ci gaba da tafsirin wannan ayar da kuma ayoyin da za su biyo baya Allah subhanahu wataala ya taimake mu waɗanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya Allah madaukakin sarki ya kare su da lafiya Allah subhanahu wataala ya karo albarka a cikin rayuwar mu waɗanda suke taimakon addini da talakawa Allah subhanahu wataala ya kara musu karfin gwiwa kuma ya saka musu da alkhairi da masu taimakon marayu da masu taimakon makwabta da masu taimakon gajiyayyu da waɗanda suke ciyar da masu azumi Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi gabaki daya Allah subhanahu wataala ya ƙara yalwata musu a cikin arzikin su Allah madaukakin sarki ya tsare su gabaki daya ɗan adam ba abin da zaka yi kama ka kyautata ma ɗan adam bayan ka kyautata ma Allah ka kyautata ma ɗan adam kana aikawa da wani sako a cikin zuciyarsa sannan kuma kana neman makan ka kai kanka zaman lafiya to da Allah ba mu ikon kyautata ma junanmu waɗanda ba su da shi a cikin mu Allah ba mu ikon taimaka musu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh